بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الذي لنا بهذا المحضر والتاتي بنظرة تاتي لنا بالزفر الفصل الثالث fasali na uku fi ma warada cikin abin da ya zo min kiɗabihi iyahu cikin yadda Allah yake magana da annabi sallallahu alaihi wasallama mauridal mulaqafati magangara tausasawa yadda Allah yake tausasawa annabi sallallahu alaihi wasallama abinda da wani ne daga cikin annabawa da fada Allah zai gaya mar abin duk duk bayinsa ne har annabi Muhammadin bawansa ne amma wajen annabi muhammadu sai ya tausasa sai allah ya tausasa man magana tabaraka wa ta'ala wal mabarrati da kirga alkhairan da allah tabaraka wa ta'ala ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa min zalika yana daga cikin wannan qauluhu ta'ala fadin allah tabaraka wa ta'ala afallahu anka lima azinta lahu allah ya yafe ka allah ya yafe maka afallahu anka Allah ya yafe maka lima azinta lahu me yasa kai musu izini cewa su zauna za a tafi yakin tabuka tuli daga munafukai sai zo sai suna da uzuri to annabi sallallahu alaihi suna neman annabi ya musu afuwa su ba sun fita ba annabi ya ce shikenan zauna zai zo Allah ya bashi zaɓi shi ma karatu ya bi don haka idan mutum ya bi karatu ko da ya faɗi to da sauki ya hau jahilcin kansa ne ya faɗi ba shi da sauki amma in mutum ya bi karatu ko da ya faɗi a cikin karatun yana da lada ɗaya in ya dace na da lada biyu shi ma nan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya sai cewa inna mutane su launa karatu ya bi Allah ne ya ba shi zaɓi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fa idza tazanuka li ba'd sha'nihi idan suka nemi izininka cikin ba'arin sha'aninsu in za ka fitar da wa'insu jama'a wani ya zai ce ma to ni ina da uzuri kaza kaza kaza fazan liman shi ita to iwa wanda ka dama izinin ya zauna wanda ka ga shi bai dace ya bada ko da yana da uzuri a matsayinsa ya fita ka ce ya fita wanda ka ga dama ka ce ya zauna ya zauna to kaga ai Allah ya bashi zaɓi wanda ya ga dama ya ce ya zauna ya zauna wanda ya ga dama ya ce ya fita ya fita waɗannan mutane za a tafi yaki waɗansu sun zo sun yi uzuri muna da uzuri kaza kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zauna to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa afallahu anka Allah ya ce maka lima azinta lahu me yasa kai musu izinin su zauna qala abu muhammad al-makki abu muhammad al-makki ya ce to a ƙarshen ayar lima azinta anhu dan me kai izini gare su hatta ya tabayyana lakan lazina sadaku hadda sai masu gaskiya sun bayyana gare ka wata alamar kazubina ka san makaryata kuma amma yanzu ka yi musu izini amma dai Allah ya ce na don kar wannan magana annabi ya zaci ko fada ya shiga abin ko ya yi laifi don haka Allah ma ya kawo ya fiya a farko gaba ɗaya قال أبو محمد المكي abu muhammad al-makki ya ce ƙila an ce haza ibtitahu kalami wannan allah ya yafe maka dinnan buɗe magana ce al'ada ce ta 'yan adam in za su magana da babban mutum dinga buɗe man magana da irin haka idan za su dinga buɗe man magana da irin haka bi manzilati tana da matsayin aslahakallahu allah ya kubutar da kai in za ka yi magana mutum ka ce wani Allah ya kubutar da kai ai an so ai kaza ko ku a azzaka Allah Allah ya girmama ka mu ku Hausawa idan za ka yi magana da wani babba sai ka ce gafarta mala in malami ne za ka yi magana da shi gafarta mala wai Allah ya gafarta mala ai ba dan yayi laifi bane kace Allah ya gafarta mala gafarta mala ko kuwa ka zo dan sarki ka ce yalla bai ko kuwa ai mu ma Hausawa muna faɗa irin haka to kila irin wannan ka'ida ce Allah ta baraka wa ta'ala yace masa afallahu anka lima azinta lahu wa qala aun mala aun yace ko ibnu abdullahi akbarahu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari bil afu da yi masa rangwani kabla an yi kujirahu kafin ya ba manzon Allah labari bil zambi da tarku aula da ya bari da ya fi shi yake cewa in Allah ya raba wa annabawa zunubi sai a ce da abin da ya bari da ya fi shi ne tarku aula hausawa suna cewa akan bar halar dan kunya kaga ba laifi ba ce amma wai akan bar halar dan kunya to su a matsayinsu akwai abin da da sun bari ma da ya fi ko da Allah zai ce ma zunubi amma ba yadda mu kuma zunubi yake za mu faɗa ba wani ya tambayi shehu radiyallahu anhu me ya fassara fa asa adam rabbahu adam ya sabo ubangijinsa da karshen aya sai shehu yace yanda ka ji sannan haka take amma fa ka sani Allah ubangijin adamu ne ya gaya wa adamu abin da ya ga dama amma ni da kai a karkashin adamu muke adamu shugabanmu ne muku ba za mu faɗa ba kamar mutum yana da uba kamar mutum yana da kaka kakan nan nasa da cizon kila baban baban ka wa kakan nan naka laifi kana zaune gaban kakan nan naka baban ya zo shigewa kakan ya ce ga uban ka can mutumin banza ya zo shigewa je ka kira mu shi kai kan aibaka ya saka zo ka ce baban mutumin banza ka zo in ji kakana yana kiran ka ba sai dai ka zo ka ce ana kiran ka in ka ga laifi ya yi yawa ma ka tashi ka bar su su biyun in ba haka ba in dattijan ya tashi kanka baban zai zai alfi wannan duk irin wannan magana ce kila sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rangwame kafin ma ya faɗa maka ruku aula din haka samar kanji malam samar kanji shi ko yayi ruwaya in ba a bijin gaba a rin malamai anna ma'anahu ma'anar wannan magana afakallahu Allah ya kubutar da kai ya salimal kalbi ya mai kubutacciyar zuciya lima azunta lahu don mai kai ran kai izini gare su ƙala sai ce walau bada annabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi da Allah ya fara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama magana da cewa lima azunta lahu dan mai kai musu izini lakifa da an ji tsoro alaihi ga annabi sallallahu alaihi wasallama an ya shafa kalbu kan zuciyarsa ta tsagi irin da yake tsoron Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa fasta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa fastakin kama umirta tsayayen da aka hore ka sai ga farin gashi ya faso akan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan magana Allah yana magana yana bin Qur'ani cikin maganarsa an ce wanda ya fi sanin Allah shi ya fi tsoron Allah wanda ya san abu shi ya fi tsoron abu annabawa sun fi kowa sanin Allah da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sabida idan sarautar Allah ta motsa to ibrahim ma ce ma ake yi ya kame annabi musa ma Allah ce mar yake kame haka annabi muhammadu ma haka Allah yake gaya annabi ibrahim Allah ya ce masa ya ibrahim arid an haza ibrahim bari wannan magana inna hun kajja amur rabbi lamarin ubangijinka ya zo kawai ya haƙuri zan halakar da su kawai kaga duk girman annabi ibrahim da matsayinsa da tsabba daɗin Allah ne amma yau ga Allah sarautar ta motsa Allah yana ce masa ya Ibrahim a aris an haza ka kau da kai annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala akwai inda ya gaya masa shi ma haka Allah ya gaya masa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masoyi ne da komai a matsayin Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi mai sha ya hakuri ba ka shi yadda wanda ka so Allah yake shi yadda wanda ya so duk da annabi Muhammadu nan da sai da Allah ya rantse masa cewa wa innaka la tahdi ila siratin wallahi kana shiryawa zuwa tafarki madaidaici amma idan sarauta ta motsa tabaraka wa ta'ala to su kansu annabawa suna sallim sallim Allah ka kubutar Allah ka kubutar Allah ka kubutar azara shine baba annabi Ibrahim baffa baffa sabida sun ce ka'ida idan ka ji mutum ya ce baba na wani dan uwan babansa amma babansa ne ya ce baba kawai a baba na wani ko a hausa akwai inda suke faɗa inda muke faɗa a kan uwan ce babana ya zo babana ne ya zo da kuma babana wani da babana wani wayannan wane wane da ka faɗa duk yan uwan babanka ne amma shi baba kakan ce baba kawai azar dan uwansa ne dan uwan babansa ne to lima azinta lahum an ce da Allah ya fara mata wannan magana da zuciyarsa ta ake ce sallallahu alaihi wasallam min haibati saboda kwarjinin hazal kalami wannan magana lakin Allah sai dai cewa ubangiji ta'ala ya girmama bi rahmatihi da jin kansa akhbarahu sai ya ba manzon Allah labari bil afwi da yafewa hatta sakana kalbu har sai da zuciyar manzon Allah ta nutsu ثم قال لهم سميت لمن الله لما أذنت له don me kai izini gare su bi ta kallubu cewa su zauna kasanta tare da kai hatta ya ta bayyana laka sadiku ai da har sai mai gaskiya ya bayyana a gare ka fi uzurihi cikin hanzarinsa min alkazibi daga makaryaci wa fi haza a cikin wannan magana min azimi manzilaci na daga girman matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda Allah wajen Allah ma la ya kafa abinda baya buya ala zilibin abu sami hankali cewa Allah zai fare wa manzo Allah ma jiru magana irin wannan ma da sai da Allah subhanahu wataala ya fara faɗa ya fi ya ɗin domin ikirani yana daga girmamawa Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallama iyahu wa zirrihi bihi da alkhairinsa ga annabi ma yankati'u duna ma'arifati gayatihi niyaqul qalbi abinda sai jijiyar rayuwa ta zuciyar mutum ta yanke bai kai bai iya gane ƙarshen girman Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairansa qala ni tsawaihi malam ni tsawaihi yace malamin nahawi zahaba nasu wa in mutane sun tafi ila anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'atabu an yi masa rarauka ne bi hadhihi al-ayati da wannan aya wa hashahu Allah ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abinda Allah zai mara rarauka ma'ana fada me yasa kai kaza Allah ya kiyaye annabi da haka min zalika bal bari dai ai annabi bai yi wani abu ba zaɓi aka ba shi sai da Aisha ta ce duk in aka ba manzon Allah zaɓi sai ya ɗau abin da ya fi sauki zaɓi aka ba shi in kaga dama kai musu ran izini in kaga dama ka kyale shi manzon Allah ya zaɓa abin da ya fi sauki tunda sun kawo izini manzon Allah ya ce su zauna ba komai bal kana mukayyaran manzon Allah Allah ne ya ba shi zaɓi hazar فإذا صاب منك لبعض شأنهم هذا لمن شئت فلما أذن لهم يعني ما زال يمس إذني أعلمه الله تبارك وتعالى في الله يسمد شيء أتشتم وانا آية أنه عندما كان تشي لو لم يأذن لهم كودا بمس إذن بما لقعدوا لا سنزونا لنفاكهم سبيل منافنشن وأنه لا حرج عليه أي عليه في جريش في إذن لهم شكل إذن جريش وأشياء ما هذا ashe sai an kuma aka bi ta haka ma shi annabin ne yake tsoro ko ya yi laifi a cikin izinin da ya musu Allah ya ce Allah ya zama ba wani zancen laifi ai ko baka yi musu izini ba ma ba za su fita ba zama za su kuma akwai wata aya Allah yake cewa da sun fita ma da sun haɗa rigima a cikin ku da wahala za su ta ba ku tawafikun samma'una lahum akwai yan rahoton a cikin gwara ma da suka zauna kaga ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai komai ba qala al-faqih malamin addini yake fada al-qadi al-qadi ya wafaqahu Allah ta'ala Allah ya datar da shi ya datar da mu yajibu alal muslimi idan muka duba wannan aya ashe ya wajaba akan musulmi al-mujahidi wanda yake yaƙar nafsahu zuciyansa wanda yake gyara zuciyansa ar-ra'izi bizimami shari'ati wanda yake hore zuciyansa da ragama shari'a kulkahu yake gyara ɗabi'unsa an ya ta'addaba yana ga musulmi bare mutumin da aka ce malami ne shi ya dinga ladabtuwa da adabin qur'ani da ladabin qur'ani kai ya dinga faɗar abin da ya ga dama kai ya dinga yin hukuncin da ya ga dama ya dinga lura yaya qur'ani yake faɗan maganarsa bare in magana ta shafi annabi sallallahu alaihi wasallam bare in magana ta shafi masu girma a cikin addinin nan ko ta shafi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta shafi malaman al'umma nan ba haka kawai zaka ce sai ka faɗi komai sai ka kwankwance komai sai ka yi wa manya keke da keke ba Mm-mm. ba haka ladabin qur'ani yake ba ko a cikin yadda za a faɗi shari'a in kana sauraron rediyo kana abu za ka ji waɗansu in ana wa'azi sai an faɗi laifi daki daki laifin ma sai an warware shi an wa- wani yana nan bai san me wannan laifin ba a bakin ka ya ji daga nan shikenan ka ɓata shi kai kana ganin wa'azi kake yi sai ka faɗa qur'ani wajen saduwa da mace ma sai yake cewa aula mastumun nisa ko in kuka shafi matan ku Qur'ani an ce dattijo ne bai cika faɗa ba ta gaɗe gaɗe ba ba ba zama aula maksumin nisa ko in kuka shafi matan ku kaga duk malamai su gurin fassara sai ce ma'anan kuka shafi matan ku in kuka sadu da su amma Qur'ani bai ce in kuka sadu da su ba eh? to in in wajen maza ne Allah ya kiyaye sai a ce kamar masu- masu eh, taɓin maza kamar yadda suke mata amma ba sai an tawarware maganar ba ladabin shari'a ba ladabin ƙur'ani to haka wajen taɓa manya ko ka ga laifin imam mafita in baka iya ba ishiru da balaga in ba haka ba sai bashi ya biyo ba ka ga yanzu sallallahu alaihi wa sallama da wannan izini amma sai da Allah ya fara kazancen afuwa afallahu anka Allah ya ma rangwame lima abin tala shi ma za ka magana da mara ce gafarta malam ya aka yi kaza aka yi kaza to haka duk manya haka ladabi haka wajen faɗar shari'a dai yana daga musulmi ya dinga bin ladabin qur'ani bi adabul qur'an da ladabin qur'ani fi qaulihi cikin maganarsa wa fi'ilihi da cikin aikinsa wa mu'adatihi da gogayyarsa da karatu wa muhawaratihi da ba da ansoshinsa cikin karatu kar ya dinga keke da keke ce ai ni dan fayyacewa ne Mm-mm. akwai inda fayyacewa ya ta jawo ma eh, bashi sai ya biyo boka yanzu dole sai ka yi addu'a ka gafarta musu in ma laifin ne ko ka ce Allah ya kiyaye mu abin da ya jarrabu wani mu Allah ya kiyaye mu ko ko Allah ya gyara wani ko ko Allah ya tada wani ko ko Allah ya kaza kaza to wa muhawarati inda Qur'ani da yake fada saboda ga kafiri ma wanda ya da'awa Allah ma amma Allah tabaraka wa ta'ala ce ga annab- annabawansa a gaya man magana mai taushi annabi Musa da annabi Haruna idan kuka je wajen Fir'auna fa qula lahu qawlan layyina ku gaya man magana mai taushi fa la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ko ya wa'azantu ko ya ya to ba- haka da ya duk ya dace mu dinga bin ladabin Qur'ani kaga irin rashin bin ladabin Qur'ani shi ya kawo mu yau muka fada duk inda muka fada musulmi ya zaci dan yana musulmi ko ko m- eh, almajirai sun zaci dan suna almajirai za su faɗi duk abin da suka ga dama za su zagi duk wanda suka ga dama za su yi hukunci akan duk wanda suka ga dama abin ya wuce magana baka ma ya wuce zagi ya wuce mu da kanmu muke kakkashe kawunan mu jefa wannan makami a kashe wannan makami a kashe duk rashin bin ladabin qur'ani ba mu gyara bakinmu ba ma an ce sai mutum ya gyara bakinsa sannan zuciyarsa za ta gyaru to in baki ko bai gyaru ba zuciya ba ta gyaru ba sai ka ga duk abin da yake faruwa din nan abu ko laifin ne ba a tambaye ka ba i iya bakinka cikin inda za ka fara to wa muhawara ta da ba da amsoshinsa fa huwa unsurul ma'arifi qur'ani shine asalin sannai alhaqiqiyatu na haqiqa wa rawdatul adabi qur'ani shine dausayin ladabai addiniyatu na addini din wa dunawiyatu da na duniya din ma gabaki da wal yata'ammal musulmi ya dinga kula da hazihil muladafati wannan tausasawa al'ajibatu mai ban mamaki fi su'ali cikin tambaya Allah zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya gaba ta afwa sallallahu tabaraka wa ta'ala min rabbil arbab daga ubangijin mahalici almun'in mai baiwa ga bayansa alal kulli abu sakuwa almustagani Allah da ya wadata an jami'i ga kowa wa yastasira mutum ya dinga motso ma fiha abin da yake cikin irin wannan ladabi din min alfawaid na daga fa'idodi ka dinga lura fa'idodin da suke cikin ladabi in ka ce sai ka yi keke da keke sai ka yi kaza ne amfani amma ladabin sai ya kawo amfani da yawa sai ka ga amfani da yawa ya faru a ciki wa kaifa ibtada bil ik- bil ikrami ya duba ya gani yaya Allah sai da ya fara girmamawa tukun kabla al'atib kafin rarauka din kafin zargin ma inda da laifin ma Allah ya ce ya yaji to me ke ai ba ai ba komai a je mu- annabi ya yi laifin sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya ce na yafe ma to kuma sai ni na yafe ma dan me kai kaza kai kaza ai shi ke uba zai iya gaya haka yaro ya yi laifi yana raɓa da yana yace a wannan magana dai na yafe ta amma dan me aka yi kaza aka yi kaza to ai yanzu zuciyar yaro za ta yi sauki ya dan matso ya san za a yi magana an ce an yafe masa to yaya Allah ya fara magana girmamawa qabla al-atwi kafa zarauka wa anasa yaya Allah ya ɗebe cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda zuciya annabi akwai tsoro a ciki yanzu Allah ya ɗebe mata wannan tsoro annabi ya amince sallallahu alaihi wasallam bil afu da cewa afallahu anka Allah ya ma rangwame lima azinta lahu qabla zikr zambi tun gabani ya faɗi tarku auladin in kana samma zambun dama akwai zunubin a wajen in dama akwai ko da da akwai ma an ce an yayi to kaman babu kenan wa qala ta'ala Allah ya faɗa a cikin wata aya kuma walau la an sabbatnaka ba dan mun tabbatar da kai ya rasulullahi la kalkita tarkan ilayhi shay'an qaila ka kusata ka karkata zuwa gare su kan wani abu kaɗan dan wani abu kaɗan ƙara ba azul mutakallimi ba azul malaman tauhidi yace ataba Allahu al-anbiya Allah ya yi wa annaba rauka da yawa alaihi salawatullahi alaihi turan Allah ya tabbata a gare su ba da zallati amma sai da suka yi tuntube din sannan Allah ya yi musu Allah ta ba annaba Adamu kamar yadda Allah yake gaya mana a cikin Qur'ani da magana Qur'ani ya ci itaciya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alaman fa kuma an ci kuma shajaratu ba na hana ku ga wannan bishiyar ba suka ga alaman ha kuma an ci kuma wa aqulla kuma inna Allah ya yi ta rarauka ya- yana fada Hmm? wa ataba nabiyuna amma shi ku annabi mu sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya mar rigakafi sai ya mar da fadan kafin laifin kaga ai ba za ka aikata ba kenan a ce kafa ka yi asala Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah rigakafi ya dinga yi masa dan haka ma komai bai faru ba tabaraka wa ta'ala wa ataba nabiyuna Allah ya wa annabi murarauka sallallahu alaihi wasallam qabla wuqu'i tun gabanin afwa abu li yakuna bizalika dan manzo Allah ya zamanto da haka ashaddan jiha shine mafi tsananin cikewa bi ai- ba ba aikata wa muhafazata wannan Allah ya yi mai kiyayewa kuma manzo Allah ya zama mafi tsananin kiyayewa li shara'idul mahabbati da dalilan soyayya din wa hazihi wannan gayatul inayati wato shine karshen kula da Allah ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta saba ba sallallahu alaihi sun manzur sannan duba kaifa bada'a bisa baji a cikin wannan aya yaya Allah ya fara cewa ya tabbatar da shi wa salamatihi ya kubutar da shi qabla zikira kafin ya ambata masa ma a tabahu alaihi abinda da da zargin ma ya zarge shi a kai Allah ya ce walau la an sabbatna ka ba dan mun tabbatar da kai ba ba za ka iya karkata ba mun riga ka tafi da ka karkata in ga ba ai ba ba dan na kafa abin nan daidai ba da da iskar nan ta taso sai ya karkace to ya karkace din kenan har bai karkace ba Allah ya ce walaula an sabbatna ka ba dan mun tabbatar da kai ba na karkin ta karkano ka kusanta ka karkata ilaihi zuwa gare su shay an kalilan dan wani abu ni cewa Allah ta- tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da shi kai ka bada abi sabati yayi Allah ya fara magana da cewa ya tabbatar da annabi wa salamati da kubutansa qabla zikira ma atabahu alaihi kafin ya faɗi abin da ya yi ma rarauka din akai wakifa kafin ya faɗa ma abin da aka ji tsoro ne tsoron an yarda na ilaihiyar karkata zuwa gare shi fa fi asna ya asibihi kaga a cikin tsakiyar raraukan nan gare shi bara'atuhu Allah ya faɗi kubutan manzon Allah ai bai kar- kubutan bai karkatan ba saboda Allah ya riga ya tabbatar da shi tabaraka wa ta'ala Allah ya faɗi kubutansa wa fi ɗayya takawifihi a cikin naɗin tsoratar da shi ta aminu wa Allah ya amintar da shi Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ba dan na tabbatar da kai ba ba dan ka kafu ba sai da yanzu ka karkata kaga an ba shi tsoron da yanzu ka karkata ka karkata amma kuma an amintar da shi to ai an riga an tabbatar da shi tunda an tabbatar da shi bai taɓa karkata ba ko ba dan na koya ma sana'an nan ba da yanzu ka zubar da jarin nan kaga ka da yanzu ka zubar da jarin nan abun tsoro ne amma ai ka riga ka koya masa bai zubar da bai zubar da shi ba ba abun tsoro to a cikin bashi koro kuma akwai aminci a ciki wa karamatu da girmama shi wani sulhu yana da irin wannan magana qauluhu ta'ala fadin Allah tabaraka wa ta'ala anna alamu innahu la yakhzunuka allazi yaqulu fa innahum la yukhzunaka walakin az-zalimina bi ayati llahi yashhadun anna alamu haqiqa mun yi sani innahu la yukhzunuka allazi yaquluna abinda kafiran nan suke gaya ma yana bata ma rai sallallahu alaihi wa sallam fa innahum la yukdhibunaka sai dai su ba sa dangana ka da ƙarya in kuma la yukdhibunaka ne wata ƙarya ba sa ƙaryata ka ba sa dangana ka da ƙarya ko ko ba sa ba sa ƙaryata ka walakin azzalimin sai dai kafiran nan azzaliman nan bi ayatin lahi yajhaduna suna jayayya ne da ayar Allah qala ali sayyidina ali karramallahu wajhahu yace radiyallahu anhu Allah ya dade shi qala abu jahal sababin saukar wannan aya abu jahil ne yace da annabi din nabi sallallahu alaihi wasallama ga annabi inna la nukazzibuka muhammadu mun fa ba ma ƙaryata ka mun fa san kai ne gaskiya ne walakin nukazzibu min ma ji'ita bi mu dai abin da ka zo da shi ne kawai muke ƙaryatawa sai za mu yarda mu ba ma ƙaryata ka. fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da aya fa innahum la yukazzibunaka kafiran nan ba sa ƙaryata ka walakin zalimina bi ayati llahi yajhaduna az-zaliman nan dai da ayar Allah suke jayayya waruya an yi ruwaya annan nabiya sallallahu alaihi wasallam annan da tsaya da aminci Allah ta wata a gare shi lamma kazzaba hu qawmuhu yayin da mutanen su suka karyata shi hazina sai annabi ya yi bakin ciki fa ja'a hu jibril alaihi salatu wasallam sai jibril ya zo masa aminci Allah ta wata a gare shi fa qala sai jibril ya ce ma yahuzunuka me yake bata ma rai qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kazzaba ni qawmi mutane na ne suka karyata ni faƙala sai jibril ya ce masa inna kun ya alamuna annaka sadiq mutanen ka sun san kai ne gaskiya ne ba da kai suke ba da ayar Allah ce fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya fa fi hadhihi al-ayati a cikin wannan aya manzi'un latiful ma'akazi akwai macira mai saukin ruku min tasliyati cikin bawa manzon Allah hakuri Allah da kansa yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri lahu sallallahu alaihi wasallam wa idabi da shafar zuciyar manzon Allah fil qawli cikin magana bi an qarara cewa Allah ya tabbatar inda hu a wajensa annahu sadiq manzon Allah ne gaskiya ne inda hu a wajensu Allah da kansa ya tabbatar in ko wajen kafiran nan kai ne gaskiya ne ya rasulullahi wa annahu ghayru mukazzibin law su ba masu karyata shi bane mu'tarifuna bi sidqihi sun turci da gaskiya annabi qaulan fadi wa atiqadan da cewa wa qad kanu yusammunahu har sun kasance suna ambatan manzon Allah kaulan nubuwati kafin a aiko shi al-amina amintacce kada fa'a bi haza sai ya ije da wannan bi haza takalili wannan tabbatarwa dinnan irtimaza wato damuwar zuciyar annabi irtimaza nafsi damuwar zuciyarsa tunda Allah ma ya gaya masa har su kafiran sun san kai ne gaskiya ne shikenan Allah yanzu bai damu ba bisimatul kazibi dan ka a mar alama da ƙarya sun maja'ala zamma sannan Allah ya sanya zargin da hunga kafura bi tasmiyatin Allah ya ambace su jahidina masu musu walakin na zalimi da ayatin lahi ya da aya Allah da suke musu zalimi ne ya ambace su a zalimi fa qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walakin na zalimi na suke dai a zaliman nan bi ayatin lahi ya ji abin da ayar Allah suke musu wa hashahu Allah ya kiyaye annabi min al-wasl da ai masa lamba ta aibatawa hmm? da ai masa lamba ta aikata wa darrakahum Allah ya zarge su bil mu'anadati da tsaurin kai bi takzibil ayat da karyata ayoyinsa hakikatar zulmi wannan shine hakikar zalunci izil jihadu idan ka ji laraba sun ce mutum mai musu inna ma ya kunu ana ce da mutum mai musu ne mimman alima shi ga mutumin da ya san abu sun ma'ankara sannan ya yi musun abu da kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah wa jahadu biha sun yi musu da sun musanta da wannan ayatawa wa sai kanata an fusuhu amma ransu ta tabbatar da gaskiya ne amma bakin su kuma ya karyata ta zulma dan zalunci wa uzuwan da girman kai ka a ce sun bi wani sun ma'azzaf sannan Allah ya ba da ya ba manzon Allah haƙuri wa anasa ya ɗebe mai cewa bi ma zakara ku ga abin da ya tunata ya gaya masa amman qablahu Allah tabaraka wa ta'ala ce to kai haƙuri ba kai kai aka gaya wannan ba gwara kai su ba su ce ma kai makaryaci ba ne su dai ayata wasu ke karyatawa amma sauran annabawa gargaga aka ce musu makaryata ne su mutanen da annaba aka ce wa wa adahu bin nasar Allah yawa manzon Allah alƙawari da nasara bi kauli cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala walaqad kuzziba rusulun min qablika walaqad kuzziba rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahu nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin Allah yake cewa da manzon Allah kai hakuri walaqad haqiqa wallahi kuzziba rusulun min qablika ma'aikan da na aiko kafin kai su ma an ƙaƙaryata su fasabaru suka yi hakuri alama kuzzubu a bisa abin da aka karyata su wa uzu aka cuce su hatta a tebun nasaru na har taimakon mu ya zo musu wala an bajila da kalimatin la ba canja kalmar Allah haka Allah ya kadarta duk wanda ya zo ya kira a karyata shi wannan ba daga kai bane haka kaddarawan Allah take duk annabi in ka an ce mun aika annabi ba wannan sai ka ce fa sai ka ji Allah ya ce fa kazzabu ila mun aikata nu mun aika nu kaza fa kazzabu mun aika nu kaza fa kazzabu kowanne sai kaji an ce an karya ka shi wala kad ja'aka min naba'il mursalin to labarin ma'aika ya zo maka ya rasulullah sai kai hakuri kai na kama anan kaman ya fi sauki sun ce ba kai suke karyatawa ba abin da ka zo da shi jidan sun karyata Allah sun karyata ka in sun karyata magana Allah sun karyata to sai kai hakuri ya rasulullah al'aya karanci aya faman qara'a duk wanda ya karanta akwai kira'a la yukzibunaka ba sa kayyata dangana ka da ƙarya duk takafifi da sauƙaƙa ba shadda la yukuz fa innahum la yukzibunaka akwai ruwaya ba la yukzibunaka wato wanda ya karanta ta la yukzibunaka fa ma'anahu fasaransa la yajidunaka ba su same ka ba ka zuba mai ƙarya ko kafiran masa ba su samu manzo Allah mai ƙarya ba tun yana yaro wa qala al-farra'u malamin nahwu inna malam farra'u ya ce walki sa'i da malamin kira'a malam kisa'i suka ce la ya kulu na ai ma'anar la ya kuzubu naka la ya kulu na su kansu kafiran ba sa cewa in naka ka zubin kai mai ƙarya ne alhamdulillah har turawa ba sai manzo Allah matsalici ba su suka kuma tabbatar da gaskiyar annabi da iya siyasansa da komai abin da yasa muke abin da yasa ake cewa turawa lallai malamai ne kuma suna da shekan fadar abu da baki daya amma ko littafin su inda za su yi maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za sun faɗi gaskiyar ma manzo Allah mai gaskiya ne da kaza da kaza la yukuzibu na qur'ani yayi gaskiya wakila ila kuma aka ce ma'anar la yukuzibu na ka la ya hatajjuna ala kabika ba su da ikon su kafa hujja akan ƙaryar kaka su ce ai an yi kaza an yi kaza yau tunda an yi kaza an yi kaza ai mai ƙarya ne kenan ba su da wannan wala yazbutunahu ba su da dama tabbatar da shi wa man qara'a bi tashdidi wanda kuma qira'ata da karfafawa ne fa innahum la yukazzibunaka fa ma'anahu ma'anasa la yansibunaka ila al-kadhib ba sa dangana ka zuwa ƙarya wa qila qila aka ce la ya'taqiduna kadhibaka su da kansu ba su kudurce ƙarya kake ba sun san sakon nan gaskiya ne to amma yanzu gidan hashimu sa zama suna da annabi mu gidanmu ba annabi haka abu jahil ya ce mun san wallahi da gaskiya ne ko kuwa larabawan bani hanifa wanda suke bin musaila mafi kazabi suna cewa mai gaskiyan nan na makaryacin banu hanifa shine musaila mafi kazabi ya fi mana mai gaskiyar ƙuraishawa na fiye makaryacinmu ya fi mai gaskiyar ku haka suke gaya wa sahabbai mun san mu sai lamatu kaza ba ƙarya ake a wallahi mu dai da ƴan kabilar sa ne muna tare da shi ya fi mana ku kuma ma'abocin ku mun san gaskiya yake amma ba ruwan mu da shi ila ila hakan wa ila la ya'ti duna kadhiba ka su udurce ƙarya ka ba wannan ma zikiri yana daga abin da aka faɗa min kasa'ihi na daga abin da Allah yake banci manzon Allah da shi na girma girma ne wa birri wa birri Allah ta'ala bihi da alheran da Allah ya ba manzon Allah أن الله تعالى أبنجي كأب جميع الأنبياء yayi magana da annaba dukkan su bi asma'ihim sunan su ya dinga ja mujarrabi bayin sa ne hatta annan muhammadun bawan sa ne in Allah ya ambaci sunan su kare shi ba komai amma dai Allah ya nuna mana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai taɓa kama sunan manzon Allah tsirara a cikin Qur'ani ba tun daga bakara har nasu babu amma dukkan annaba haka Allah yake ja sunan su ji asma'i faqala sai Allah yake ya adam usku kunanta ya adam ya kai adam ya nuhu ya kai nuhu hujjatu salam ya ibrahim a arin anhar ya musa ya dawudu ya isa ya zakariya ya yahana walam yuqatil huwa amma Allah tabaraka wa ta'ala bai yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai kira shi ba illa sai da kinaya ya ayyuhar rasul ya kai wannan babban annabi ko ya ayyuha ma'aiki ko ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi na ko ya ayyuhal muzammil ya kai mai lulluɓa da mayashi sallallahu alaihi wasallam ko ya ayyuhal mudaffir ya kai mai lulluɓa da mayashi dai haka sallallahu alaihi wannan jiran ma ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi